to bismillahir rahmanir rahim qawluhu da yake sadaq bi hadha ka je kai sadaka da wannan tastadilla bihi istadalla bihi wa bima qablahu man qala innal kaffarata tajibu ala rajuli faqat wanda yace kaffara karya azumi a da saduwa da mace tana wajaba ne akan namijin kadai bata wajaba kan matar ba to ya kafa hujja da wannan da kuma abin da ya gabata tunda manzo Allah bai ce ka ce ita ba matarka ta je kai kafara ba a'a abi qala al-awza'i akan wannan auza'i yake asahu min shi ne ya fi sunan inganci ba daga zantuka guda biyu da aka ruwaito daga imamin shafi wa qala al-jamhur mafi yawan malamai suka ce tajibu ala al-mar'ati a a aika fara mata waje ba kan ita matar al-ikhtilafin bainahum bisa sabanin da yake an samu tsakaninsu fil hurrat wal amati dangane da wadda take ya ko wadda take baiwa wal mudawi'ati wal mukrahati da kuma wadda mudawi'ati ita da kanta ne ta yadda mu- aka sadu da ita da kuma wal mukurahati wadda dole aka yi mata wa hal hiya alaiha aw ala yadda rajuli za ta zama wajiba a kanta in an ce ita macen wadda aka sa da ita sai ta yi kafara to ita ce dole za ta fitar koko shi namijin da ya sadu da ita din
wastadalla shafi bi sukutihi an ila al-mar'ati fi waqti al-hajati a imami shafi ya kafa hujja daga kawacin manzo sallallahu alaihi wasallam daga sanar da matar a wakacin ko da ana bukatar sanarwa wa ta'khir al-bayan anha da jinkirta bayani daga wakacin bukata wanda ko wannan Na'am.
gairu ja'iz wa tahirul bayani anha tahiru din mubtadin Na'am.
jinkirta bayani daga lokacin bukata la ya juzu bai halatta ba tahiri ba ne tahiru mubtadin
wa rudda amma an yi raddin wannan bi anna lam ta'tarif cewa ita bata fit- bata fi- filicin cewa ga abin da ya faru ba gare ta wa lam tas'al ba kuma ta tambaya ba wala hajata shi yasa ba bukata a ambace ta wala siyama ma musamman tunda yana yiwuwa ma ya zamo dole ya yi mata kama yushiru ila zalika qawluhu kamar yadda fadan mutumin yake shirarwa zuwa wannan arwayar dara gune da yace halakatu wa halakatu
qawluhu Da yake- qala ala afqara minna zan ciyar ne da wanda yake yafi mu bukata hadha yadullu ala annahu fahima min al-amri lahu tasadduqi wannan yana nuna mana cewa shi ya fahimta daga umarnin da aka ba cewa ya sadaka an yakuna al-mutasaddiqu al-mutasaddaqu alayhi faqiran cewa lalle wanda za a baiwa sadakar sai ya zamo talaka
qawluhu da yace kama bayna labatiha babu wani tsakanin duwatsunta biyu bitta habibi labatu ba laba ba labatu
tas na'am tasniyatu labati tasniyar labatu ne wa hiya al-harratu ita ce dutse wal harratu harratu abin da ake kira harratu al-ardu allati fiha hijaratu ita ce ƙasar da yake tana ɗauke da duwatsu baƙaƙe yuqalu labatu ana cewa labatu wa lubatu ko wa lubatu nubatu ko laubatu ko laubatu Na'am.
ko la- ko ko laubatu laubatu bin nuni da nuni ana faɗatar laubatu ma da nuni نعم حكى قلنا الجوهري jawhari ya kaito wannan lugogin guda uku وجماعة من آل haka البشر.
nan wasu ma daga malaman lugga والضمير عائد إلى المدينة lamirin na labatai ha ha dinnan ya koma ga madina أي ما بين حارتي المدينة ai ba wani ma'abuta wani gida da suka fi bukatar wannan tsakanin duwatsu biyu na madina fiye da mu
قوله da yake فضيك النبي صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi وسلم ya murmushi إلى aka ce سبب abin da ya ضيقه dawo rahiki yi murmushinsa ما شاهده من آل abin da الرجل ya gani daga halin mutumin nan حيث جاء خائفا على yadda نفسه ya zo yana mai jin tsoro ga kansa راغبا في فدائها مهما أمكنه yana mai kwaɗayin a ce ya fanshi kansa duk abin da zai bare ya fansa فلما وجد الرخصة yayin da ya samu rangwame لم يأتي أن يأكل ما أوقيه في الكفارة sai ya sa ran cewa zai iya cin abin da aka bashi a wajen kafara
وإلى wasu suka ce ذلك من بيان الرجل في مقاطع كلامه manzala sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi ne saboda bayanin shi mutumin nan a inda yake kai maganarsa وحسن بيانه da kyakkyawan bayaninsa وتوصله إلى مقصوده da nufinsa zuwa wato tsanantuwarsa zuwa abin da yake nufi yadda ya kama hanya da za ta kai shi ga abin da yake nufi zahiru haza zahirin wannan annahu waqa minhu dhaiku cewa dariya ta afku daga manzo yazidu ala wadda ta haura murmushi wa yu'malu ma warada fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan za a dauki abin da ya zo a cikin sifar manzo sallallahu alaihi wasallama anna dhahatuhu cewa dariyarsa kana tawassum ya kasance a tabassuma murmushi ala galib wasu ahwalihi cewa wannan murmushin na manzo a ce haƙoransa ba su bayyana ba shine galibi amma wato don mai haƙora ya- ya bari haƙoran nasu sun bayyana ai wannan ba laifi ba ne na'am qawluhu ya ce fa'imu a, ahlaka wato a, koko don wanda yake wato ya dariya haka wanda ba wa- wa- ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda nutsuwar da Allah ya sanya masa an faɗa cewa dariyarsa ba ta haura murmushi na'am سيد رهقه التبسم والمشي الهمينا ونومه الإجفاء na'am أهم. قوله da yace Na.
fadin halaka ka ciyar da shi ga iyalinka wasu lillabi ala an kafa hujja da shi bisa saraya kafara idan ya zamo shi wanda kafara ta hau kansa bai da iko
lima ta karara don abin da ya tabbata ana la ta sarrafu fi nafsi domin ita cewa ita kafara la tusrafu ba a ba da ita a kai wanda ya fitar da ita a ce kuma shi zai amfani da ita wal iyali ko a ce za a bai wa iyali wallahi ban yillahu sallallahu alaihi wasallam istiqrarha gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana masa cewa tana nan ana bin sa ba ilahi ne har zuwa lokacin da zai sami yalwa huwa ala qawlai shafi wannan ɗaya ne daga cikin zantuka guda biyu da aka ruwaito daga imami shafi wanda zama bi isa bin isa bin dinarin cikin malikawa shi ma ya yi yanke da haka cewa duk wanda ka fara ta hau kansa ya zamo bai da halin yi to ai ka fara ta saraya daga gare shi wa qala al jamhuru amma mafi yawan malamai suka ce la tasbudu bil isari dan mutum bai da halin yi to ka fara dai ba ta saraya daga gare shi ba sai a saurara sanda Allah ya hore masa halin yin ya fitar qalu suka ce walaysa fil khabar ma yadullu ala sukudi an al musiri a baki ɗaya hadisin nan bai zo da wani abin da zai nuna cewa kafara tana saraya ba daga wanda bai da hali bal fi ma yadullu ala bari ma abin da yake alaihi.
cikin hadisin shine abin da zai nuna cewa tana nan ana bin sa qalu aidan suka ci gaba da cewa kuma wallazi uzina lahu fi tasarrufi fihi jaminan da aka bashi aka yi masa izinin cewa gashi nan ya je ya ci da iyalinsa laysa ala sabil ba wanda aka fitar ba bane bisa tafarkin kafara wa qila al wasu ta ce abin da ake nufi da iyalin da aka ambata Allah tanzilu nafaqatuhum wato wanda ci da su ba dole bane akan akan akan shi mutumin mai fidda kafara wabi qala ba'ru da wannan ne sashen shafi'awa suka faɗa wa rudda amma an yi raddin wannan tawilin bima wa qamina tasrif riwayat al iyali daga abin da ya zo a fili yadda ya afku a fili cewa a wata ruwaya an fito baro-baro an bayyana cewa iyalinsa
wa fi ukhra min a wata ruwaya ma an masa izinin cewa ya ci wa qila wasu suka ce lamma kana ajizan an nafaqata alihi yayin da ya zama ya gajiya shi wannan wanda mai zuwa ya tambayan nan cewa a nafakar iyalinsa ma ta fi karfinsa jala lahu an yuriqa al kafarata fihim ya halatta ya raba kafarar a cikinsu wa qila wasu suka ce qila ghayru zalika an faɗi wani tawilin daban-ban da wannan tawilan da aka faɗa Hmm. wa qad wila al kalam alayhi fil wa qad wala al kalam alayhi fil fatayn haƙiƙa as'allani ya yawaita magana akan wannan hadisin a littafin fathul bari sharhin buhari, sharhin buhari wanda ake masa kirari da cewa la hijrata ba'dal fati ai tunda aka yi fathul bari ai ba sauran a ce ana bukatar sai an yi wa buhari wani shari ai fathul bari ya wadatar amma wasu malaman suka ce a'a ai mutane hawa-hawa ne akwai malamai Mm.
akwai wanda ba malamai ba Mm.
akwai wanda sun fi karfi wajen ilimin hadisi akwai wanda sun fi karfi wajen wani ilimin akwai wanda ko ina ma dai ga su nan eh, eh, jakob-jakob ne Eh, to kowanne sai zama kowanne da irin wanda ya fi masa muhimmanci shi yasa suke cewa ai irshadu sari su sun fi jin daɗin duba shi Hmm.
irshadu sari na ustallani ya fi musu daɗin dubawa fiye da fathul bari Hmm.
to qawluhu su su ba su sa jiha ne ba su sharhohin buhari sun kai nawa a maktaba sun kai ishirin ba su kai ba amma dai akwai akwai kurmani fatul bari da irshadu sari ba aini a an ba aini ai ba makataba a tashi makataba in dai ba aini a tashi makatabar gaba da to kauluhu da yace da yace wasu yawon makanahu kai azumin wata rana a maimakon sa yani makana yawon da zai ja ma fi ya yana nufin mai- a maimakon yinin da ya sadu da iyalinsa a ciki alal hafizu hafizul asqalani yace kalwar al'amur bil hakika wani da ramar ya zo a ruwayar rabi waisu da abdul jabbar da shamim da sa'adin kun dukkaninsu daga zuhuri wa harajul bayhaqi bayaki ya fita wannan daga hanyar ibrahim ibn sa'adin daga laisu daga zuhuri wa hadis ibrahim bin hadisi ibrahim ibn sa'adin wanda yake ya zo inga- a ingantaccen hadisi an zuhuri daga zuhuri shi kansa daga- a- ba wannan dadin a ciki ba maganar wasu yauma hadis lays haka na hadisin laisu ma zuhuri fi sahihain daga zuhuri da aka ruwaito a buhari da muslim ba wannan wasu yauma makana hudun waqa'at ziyaratu amma wannan dadin ne ya zo kuma a cikin mursalin sa'id ibn musayyibi nafi ibn jubairin to eh, wanda aka ce ko da shafi'i da ake cewa baya kafa hujja da mursali amma yana kafa hujja da ita ko na'am ya me amridi yake faɗa kan haka annan zumul waraka ce Mm.
Hmm? ya amridi ya faɗi wannan a nazmul a waraka ce Mm.
Hmm? amridi fa nazmul waraka ce to ai an daɗe da yin sako kuma ana yin sa kullum akwai masu yi ya ya faɗa bai ce ɗari biyu da goma sha abiya durrun muhukama ko abiya to hafi la'addi durrun muhukama asali ma ɗari biyu da hudu ne yan ƙare-ƙare ne aka yi har suka kai ɗari biyu da goma sha Na'am.
to
nafi ibn jubairin da kuma nafi ibnu jubairin wal hasani da hasanul basari amma ibn ka'abin da muhammad ibnu ka'abin wabi majmu'i hadhihi turuqi da arba'in haɗuwar wayannan hanyoyin guda hudu yurafu za a tabbatar anna li hadhihi ziyadati asalan cewa wannan dadin yana da asali wa qad huki an shafi'i hakika an hakaito daga imami shafi'i annahu la yajibu alayhi al-qara cewa ramuwar ba ta wajaba a kansu cewa kafara kadai zai irin wannan sai a samu wanda za su yi aiki a kan su fidda a wani littafi ne na shafi'awa ko a wa'annan littattafai ne na shafi'awa aka hakaito haka daga imami shafi'i duk wata magana ma a faɗa a littafin da ta zo kamar in ya ce a- akwai ruwaya ko cewa wajen zama can a sama wajen zama bihi isa bin dinari minal maliki ya waye isa bin dinari me ya matsayinsa a malikawa a ina ne kuma ya faɗi maganar haka to
wasu illa lahu bi annahu lam yaqa lam yaqa at-tasrihu fi sahihaini bil qara'i an kafa hujja ga maganar nan ta shafi'i da cewa eh ai gaskiya haka din ne domin a buhari da muslim ba wani hadisin da ya zo da cewa shi mutumin nan an ce ya je ya rama azumin
wa yujabu amma a iya ba da amsa bi anna adama zikri lahu fi da sahihaini cewa dab- a- dan ba a ambaci haka ba a cikin buhari da muslim la yastazimu al-ad adama ba ya nizanta a ce ai gaba ɗaya ba a ambata ba in ba haka ba sai a ce ashe duk abin da bai zo a buhari da muslim ba ba ingantacce ba ne Eh, sai a ce duk abin da bai zo a buhari da musulun ba to ai ba ingantacce ba ne alhali ko ai ba haka hukuncin yake ba ko
wa qad sabata inda ghairihi ma kama taqaddama gashi ya tabbata a wajen waninsu yadda yake an faɗa a baya
wa zahiru ilaqil yawmi zahirin da aka ce sun yawman makanahu duk wata rana ma ka je ka iya azumta ta a maimakon ranar da ka sha adamu ishradil fawriyyati cewa wajen ramuwar azumi ba a sharɗanta sai an rama da gaggawa ba wannan kenan ta nan ma ta fuskar wata dalala ce nan dalalatul wacce ce ibarati ce ko dalalatul isharati ko dalalatul ikitirai a nan suwaye masu usulun fiye wannan ne sai masu maraƙi ko can gaba ko wanne ne Eh? wanne ne gaban sosai kaukabu sadi sai masu kaukabu sadi shi ne za su iya fitar mana da wannan ana gaba ta kaukabu sadi ko na zan wa ajiye karatu a nan ko insha Allah ta'ala sauran kwanukan za mu duba shi a yanda malikawa hujjojin malikawa a guraren da yake sun bambanta da sauran malamai ko za mu fara duba shi na fandalawi da yau kamata ma a ce an fara a duba shi na abin da fandalawi ya fitar a babin azumi wuraren da malikawa suka bambanta da sauran malamai ko inda da kuma ɗaya littafin mata raka malikul imam al'amala bihi min ahadisu da aka ko abinda imam malik wanda yake an yadda shugaba ne jagora ne a duk bangarori amma ya zamo ya bar aiki da shi daga hadisan hukunce hukunce ko ne ya zama da abin da ake da ya zama ana yi ne ala basirati idan ana yi ala basirati a ga hujjar kowa to alhamdulillah a ga hujjar abin da ake kai kuma a ga hujjar kowa alhamdulillah akwai tambaya ne to aka yi
hukuncin da ya sa ba wanda ya ce haƙurin lai mai gidansa bai masa ba amma da ya ce haƙurin lai sai ya
sai ya haƙura saboda ai wani wakacin shi san da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallama wani nau'i ne daban da irin tayu nau'in san da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sau da yawa sai ta yi wanda ya ce ya kai maganarsa ga manzo a ce an kyale saboda ba a san manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji an ce an kai magana ko an nemi saboda shi a kyale amma an ki kyalewa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ai mahaloki ne ta ya ji haka din ya zamo zuciyarsa ta soso shi ko ubangiji subhanahu wata'ala ai ya tsarkaka daga wannan shi yasa to su sabai wasu ko a cikin su irin wannan takan abu saboda gudun kada ya zama manzo sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta soso yasa so da wani abin wanda abin da zai roƙa a bashi dan Allah ya zama ba a bashi ba amma ya roƙa dan manzon Allah sai a bashi kuma hadisin wata hujja ce akan masu cewa ba za ka ce a baka dan manzo ba wanda ce a bani da manzon Allah ai ka yi shirka sai dai ka ce a baka dan Allah ai gashi tun zamanin sahabbai suka roƙi a yi musu abu dan manzon Allah suka roƙa a yi dan Allah suka roƙa a yi dan manzon Allah har wani lokacin yakan zama ma ba a yi dan Allah ba amma a yi musu dan manzon Allah cewa ai annabin da yake ya zo da tuba yawwa ya zo da cewa in aka yi laifi aka tuba to an karɓi tuban ba sai ba waye wani abu ba kamar wato yahudawa ba ka yahudawa su suka yi laifi to ake tun za ku tuba in so ku tuba sai kun kashe kawunan ko fakatulu an fusa ku sannan fata ba alaikum sai kun yi haka ne Allah zai karbi tuban ku amma shi wanda yake al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sai yayi komai ba in ya tuba sai Allah ya karbi tuban shi ne da biyu taubati to dai daga cikin ma'anonin kenan wanda aka yi sai yayin kan sarabin bawan ko sun yi tarayya yayin da sun hasa da aka ce musu a cikin daga dukiyarsa a yankin shi ko ba shi da kuma ce ba zai bayar ba ai inda yana da dukiya ko dole ne za a yi masa dole ya karasa inda yana da dukiya sai dai in bai da ita amma in yana da ita ko dole ne za a yi masa shari'a tana so a yanta bayi da ta shawufi shari'i lil hurriyati inda malaman nahawu an ganda malaman fikihu malikawa suke faɗa ko to alhamdulillah ya karɓa